أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Al-Hadith Muslim har muna karatu a cikin babi da ke magana akan kasuwanci za mu tashi shafi na ɗari uku da goma ba tsar canji canji canji na na kuɗi canji na kaya canji na duk wani abu da ake canzawa shi canji na kuɗi ne a musulunci musulunci ya yi da kasuwanci na canji shi ya sa musulunci ya faɗi yadda za a yi wannan mu'amala ta'arifuhu asarhu huwa bai'un naqdaini bi ba'daha ba'dan ka bai'i dinanir zahabi bi darahim filda malaiki ta'arifina na tarhu sandi shine a sai da kudade guda biyu sai da kudade a sai kudi guda biyu shashin kudi ya sai shashin kudi dala ta sai naira naira ta sai dala na shi ne shashin kudi ya sai shashin kudi sannan ya ko kuma a ce ma zinari ya sai azurfa kowane kudi ka kira dama baya mun faɗa abin da musulunci ya haɗa ba daman a yi sai da kuɗi da kuɗi iri ɗaya sai dai kuɗi ya zama da daban idan aka sai da kuɗi iri ɗaya to ya halatta amma sharaɗin ba daman a yi samun bibiko idan aka samu bibiko an cire ba wannan shi ya sa masu sai da sabon kuɗi suke jin haram kasa akwai masu sai da sabon kuɗi ko sabbin naira ashirin ashirin ko naira ɗari ɗari saboda kowane zai je biki na dubu goma sai su sai da shi dubu goma ta naira kuma da naira to sun ci haram amma inda za su sai da shi naira dubu goma da dubu goma da ba kuma in suka haka kuma zai a rasa da aiki mai suke yi da haka ba daman a samu fifiko saboda mai kuɗi iri ɗaya ne abin da za ka siya da sabon dubu goma shi za ka siya da tsohon dubu goma babu bambanci amma da ce sai faci ta Nijar da naira Najeriya to nan sai a sai da su biyu da aka samu bambanci na babu komai sai dai kawai a gaya wa shi ma na canji ne tsoron Allah na kare damu al'umma kare kuntatawa da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ana kan kowanne mu ya zama sanadi ya samu sauki ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina kake ka zama sanadi ya samu sauki ga wannan al'umma umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan sa'annan addu'a da ya yi sai ta shafe ka kamar yadda ya yi addu'a ga wanda ya zama sanadiyar kuntata na wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahu man wali shay'an min amri ummati fa shakka alaihi Allahu fashku alaihi ya ubangiji wani biya jagoranci wani wani aiki wani bangare wani kowa ne na al'umma ta ya kuntata musu ya ce Allah ya kuntata musu ya ce kuma wanda ya sa jagoranci wani bangare ko wani aiki ko canji ko mai na al'umma ta ya sauka su sai ta Allah ya sauka su kaga wannan addu'a ta shafi kowa ko me kake yi ma ka rinka duba yadda aka yi kace mai mutane ka riga ruwan za ka san barka mutane kada ka zama kai kawai kanka ka sani kawai yadda za ka samu kamar da wasu ke idan azumi ya zo idan azumi ya zo kawai kowa sai ya wasa ruwa dole dole sai an sha kankana a misali ba wani mai kankana mu nan ba ba a to ne ina nan ina magana ko dole sai an sha abarba na misali shi ke nan sai a buɗa wuta dole sai an siya ko lemu ko wani abu tun da kan masu kawo ne abu har zuwa ga masu siyasiyar ko ne ya wuyi wa al'umma sauki da sai wani daga an samu an samu an samu sauki dole ne a biya wa mutane duk da cewa abubuwan da suka faru a ƙasar nan ba su da daɗi ba su da daɗi malama sun yi wa mutane maganganu na gaskiya amma da masu magana da gaskiya ba ta da daɗi shi dan adam yana son a gaya ma abin da ran shi yake so haka dama daga zuciya yana son a gaya ma ko me yake so har ma aka mai da malamai kashi kashi malami ma me zuciya ta take so shi ke da shi ne malami in ya faɗa abin da rai na baya so na shi ba malami ba wannan wannan aiki shaidan wallahi aiki shaidan gaskiya ko ba na so dole ba in dai na san na nan ba a jin tana yin sai kamun da ari in mutum ya zama sai abin da rai ce yake so a za a fara ya zama shirinta ba a dini zai yi ba ai ba ku wani mutum da ka sani a musulunci a ce koyi aka faɗa haka rai ce yake so a a bari yake kuma wannan shi ne kasancewar ka ba wa Allah ba nan ba a so ba za ka yi kana son su an hana wannan kana son bari can ba ma ka sani an ci a yi wannan shi ne bautan Allah ba kawai duk abin da raina yake so shi ke nan shi za a mutane kowa ya san suna can mahala wasu kuma haka Allah yake a kowane zamani wasu suna can mahala wasu na jin daɗi wannan suna Allah ne shi Allah maɗaukakin sarki zai baka kyauta a inda babu abin ma babu zai baka shi wannan shi da ma mai yin sai Allah za ka rayuwar mutane ba ta darbara da da kowa ba sai Allah haka ake san musu kuma dole ne musulmi ya yi kokari ya gane cewa shi musulmi rayuwar shi ba za ta zama daidai da kafirai ba ya rinka buga misali da kafirai kaga haka mutane suke ta faɗa ya buga misali da ingila ya buga misali da faransa sai kai ba ingila ba ne kai ba faransa ba ne kai musulmi ne kai ana yi alkawari ya ji da jika rantsuwa ana bin kai a cikin ƙur'ani na da kai allah yake wannan na buru wannan hu ko bishayi min al-qawli wal ju'i ونفس من الأموال والأنفس والثمرات جعل لم تسمي الله ذاك رايور دنيا المسلمين بارات لما جيني رايور دنيا كاملة والولا تكي لأن الله ما جامعنا عبد يكينا فلا يغررك تقلبهم في البلاد فلا تكره يريك أين تكيك Allah ya ce mun kare shi ne inna ma nulli lahu li yazhalu isman Allah ya ce na ba su suna walwala da su kare zunubi kai dan Allah ya ma haka ya rage Allah ya ga mu ya ce ya barka bare suna wace wa zunubin da yawa dan ya kama su amma kai dole a taba ka dole ka shige cikin jarabawa Allah ce a kibar nasu an yi tura ku an yi kuku haman na wuri na yi kudu mutane za su ɗauka kawai su ce su nemi da musulunci ba za a jarabe su ba ta da ce wani kai fatan nan da ne ba mu hakika to kuna kuɗi kuma na bar karatun kasuwa na na koma wani abu da rafi amma sai ba na dawo a dawo kasuwa Allah ya ne da sai ce hukumu a sarfu jayin izuwa minal bait والبيع دائما بالكتاب والسنه قال تعالى واحل الله البيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيب الذهب بالحجه كيف شئتم يدا بيد ملائكي hukuncin canji hukuncin canji halal ne a musulunci saboda kasuwanci kasuwanci kuma halal ne kuma halal ne a alƙur'ani halal ne a sunan kwatar Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne sarki yake ya halarta kasuwanci ya haka canji kasuwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sai da zinari da azurfa yadda kuka dama amma sharadi hannu da hannu shi yasa ba a kawo cewa samun naira gobe da ba ka dala in aka yi haka an yi riba ya jami su san wannan na sai dai ɗirin-ɗirin an gani in a waya ne da wani ya yi ɗirin wani ma ya yi ɗirin sai dai na samu network matsala to ba ku da ko sai an yi ɗirin ko kuma wanda ya ƙara ɗirin baya mun fara da wasu ayi shi ne yadda biye ne nan da hannu ta bayar haka hikimatu a hikimatu mazmu'iyyat sarfi al-irfaq bil muslim fi tahwil umlatihi min umlati kubra huwa fi hatmi ilayha malaki wato a hikimar wato canji shine wato shari'a ta sauƙaƙa wa musulmi ya samu damar canza wani kuɗi yana da wani kuɗi yana so ya canza su zuwa wasu nau'i na kuɗi sai ya bayar a bashi yau da yana da buƙatuwa zuwa gare shi shuruɗu yusharatu fi sihhati jawazi sarfi at-taqabulu fil majlisi bi haqqi yakuni yadan bi yadin bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yu'zahabu bi fidjati kayfa shi'tum yadan bi yadin وقال عمر رضي الله عنه لا والله لا تفارقه حتى تاخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا ها وها قال عمر لطلحه بن عبيد الله لما انصرف منه مالك بن اوس فاخذ الدنانير وقال له حتى ياتي قادمي من الغابه يؤتيه يعني فيؤتيه حينئذ الدراهم yake sharuɗa na yin canji sharuɗa ingancin yin canji shine ya zama ka bayar an baka yadda dai ka sana ya yi sauya na ka je wudu ka tsaya ko in ka zarba ya kirga kana gani ya kirgo na ya miƙa ma ta haka ake canji kawai da shi shi labaran makonan kada ya yi haka ka yi haka ya zama haka da gobe ne ko na ka kai ba da haka ya kamata an gane zan canja nawa za ka canja misali na son canja miliyar na dala dubu ko dala ɗari biyar misali sai ka kirga dala ɗari biyar sai kirga riyal daidai wa daidai gashi riyal a riyal sai ya yi haka na sai ka yi haka shi ne yakan biyadi hannu da hannu to amma larura ta sa dole a karɓa a gari wata ƙila sun je kudu na wata ƙila ne yi gaba kuma to bibi abubuwa da yawa ya zama larura amma dai a nan take za a yi ka ba da a baka yace saboda a yi bayan a waje a zama guda hannu da hannu saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sai da zinari da azurfa da kuka dama amma hannu da hannu da kuma faɗin umar dan kaɗa bai da ana tsara tabbata a gare shi ya ga an yi wani kasuwanci tsakanin a ubaidillah da shi da malik bin aus shi a maliku ɗara su biyu ubaidin lafi shi ya ba ya karɓi yana son taifin wani irin kuɗi sai ya ba wa maliku bin ausi dinari sai ya ce sai ya karɓa sai ya ce to amma kai ba zan baka na kuɗin ba sai yaro na ya dawo daga ƙauye ya ce kasuwanci zai dawo da shi da kuma da yi su ya ce a'a wallahi ba haka lalata shi ne kalmar da yake lawa sani ba za ku rabu ba har sai ya ba ka kudinka sai ka karɓi da ya karɓi naka har sai ya ba ka canji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dinari da azurfa riba ne idan ba hannu da hannu ba in ba hannu da hannu ba ya zama riba shi ne sai ya ce abin da ya faru kenan da haka magana sai yaranka ya dawo mai kasuwa أحكامه لسد أحكام الدية يجوز يجوز سلب الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا اتحدا بالوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله ولا تشبوا بعدها على بعد ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثله ولا تشكوا بعدها على بعض ولا تبيعوا منها ذائبا من عدل وكذلك في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا ها وها والفضه بالفضه ربا الا ها وها ما لكي hukunce hukuncen canji na farko ya halatta a canza zinari da zinari ka kawo zinarinka mu canza da zinari na ka kawo azurfanka mu canza da azurfata amma sharaɗi in nauyin ya zama iri ɗaya na zinari na kilo kilo gram ake cinin to na gram ne gram gram goma nawa kai ma na ka gram goma sharaɗi azurfata gram shi ma gram ne ko to shi ma gram goma kai ma naka azurfa gram goma kaga irin ɗaya ne to amma sharadi kadda ta sha bambam kada ya zama nawa gram sha ɗaya na naka goma ko dan na waɗan cewa naka ɗan dubai ne na ko na waɗan saudiya ne ko na naka ɗan ina ne na waɗan ina ne a in dai zinari ne zinari to sai sun zama nauyin su ya zama iri ɗaya haka da in azurfa da azurfa ne shi ma sai sun zama nauyin ya zama daya ba wanda ya tsara wani saboda mai saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace kada ku sai da zirari da zirari sai dai iri daya kilo goma kilo goma sa'annan kada ku yarda wani ya ƙara a kan wani wani ya zama kilo goma wani ya zama kilo sha a kada ku yi haka yace kuma haka nan kada ku sai da azurfa da azurfa sai dai nauyi iri ɗaya kilo goma kilo goma sannan kada ku bari ya ƙaru a kai wajen wannan sha ɗaya wannan goma ya ce kuma kada ku siyar da wanda gashi ana gani shi da wanda baya na nawa gashi amma kai naka sai gobe za a kawo ku ya ci haka nan ya zama a wajen zama guda saboda faɗa nan sallata ya ce zinari da zinari hannu da hannu za a yi shi azurfa da azurfa hannu da hannu za a yi in ba a yi hannu da hannu wajen su zama riba zinari da kasuwancinsa ya zama riba azurfa kasuwancinsa ya zama riba na biyu ya juzu tafadulu ma'a ikhtilafin jinsi ta zahabin bikin datin iz kana fil majlis wannan na wani zai ji amma in za ya kamata ko na wani zai yake iza kana fil majlis na yawa iz ba mu iz na kai ma iz ne ko mu ce ni kaɗai ne zai samu iz yawa kai ma iz ne ma yawa sai ba ni kaɗai ba eh iza shi ne daidai din ina jin wajen bugu ne ya ya ɗauke ɗauke sun halubu na la idza kana fil majlis liqawli sallallahu alaihi wasallam idza talafat hadhihi al ashiya fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan yayi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan waɗannan abubuwa a na biyu na biyu yake ya halatta a tiyar da zinari da azurfa da fifiko saboda ba a ɗaya ba na na da zinari kana da azurfa ceto za mu yi ciniki za ka ba zinari kilogo gram goma zan ba ka azurfa gram ashirin misali da ke ba to ya halatta a yi amma sharaɗi ya zama a waje daya ga azurfata ga zinarinka ya zama kamar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan abubuwan suka sha bamban bai zama zinari da zinari ba zinari da azurfa sun sha bamban to shikenan ku sai da su ko da an samu bambanci ba ko ko da an samu bambanci babu komai to sai yadda kuma amma sharadi shi ma hannu da hannu ba zai zama ganawar aka ce gobe na uku idan taraka mutasarifa qabla taqabul badala sabu bi qawli sallallahu alaihi wasallam illa ha'a bihai wa qawli idza kana yadu bi yadi malaiki sharadi na uku idan masu canji suka rabu suka rabu kafin wani ya ba wani canji canji ya lalace canji ya baci saboda misa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai ni hannu da hannu da kuma fadin da ya ce lalle wannan ya miƙa wannan ya karba sai almajatu sabi'a fi salam wato madda ta bakwai a cikin a sautu aida ko ta hausa ma haka sautu ake cewa ko aika na ka ba mutum kudi ya soma wani abu kaga ai ka soma ba mutum kudi ko bai kawo ma abu mai zai je kawo ma shine sauku ake ci abu shine sallau da wata hausa ko wani ya bada sallau na ko ba shi wani sallau na wani ya bada sauku a ce dai ina jin hausa da da sallau da sauku da aika na duk magana ɗaya za ka wannan babu zai magana yadda ake ba da aika sautin sallahu a musulunci ta'arifuhu asalam aw salam huwa ba'u mawsuhin fi zimma wa zalika bi an yashtari al-muslimu sil'ata al-madbuta bil wasf min ta'amin aw haywanin aw ghayrihima ila ajalin mu'ayyan fa yadfa'u thaman وينتظر الأجل المحدد ليستسلم السلعة فإذا هل الأجل قدم له البائع السلعة ما ليس تعريف صوت صوت شيني واتو سياء mutum ya sai wani abu wanda yake ya san abu na ya san sifar abun gwangwanin madara kakan biya ya san madara na ya san ta yanzu dai ba a bashi ba amma zai ba da sau zuciya ga kuɗi na ina son a so mu na katadun madara a faɗi sunanta ma ko a ce fig milik na karuwa na katan biyar kaga ya san ta to kaga wannan shine ya zama an san abin da ake aike ya zama ya tsewa musulmi ya tsewa abu wanda yake an riga an faɗi siffar an san shi abinci ne a dabba ce ka je ka so min rago mai ƙaho na mai manyan ido na ƙato na misali a faɗi siffar abin da aka ba mutum na siffa abin da zai so don in ya kawo wanda ba shi ba zago za ka so mu sai mutum ya so ma akuya kaga ba shi ka ce shi da haka a faɗi siffa wanda yake da sura yadda aka san aikin da aka yi ya ce za a ba da kudin amma ila adalin mu'ayyan zuwa wani lokaci ta zunne wata ne sai sati mai zuwa watakila sai ƙarshen wata watakila sai rikicin yadda zai kawo shi kuma wanda ya ba da kudin zai jira ya jira zuwa wannan lokacin da ya ba da sauti ya yi idan lokaci ya yi shi wanda aka ba kudin zai kawo masa abin
to wannan kun ga tambaya guda guda uku kuma har ma bugu su yayi a tafe to ban sani ba watakila ko aikowa ne ba zai na karanta ai kuma ya yi wayo soma da addu'a ya ce malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana tare da ɗalibanka amin Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a gidan aljanna duk ta kun ga wannan dole a karanta tambayoyi na farko ya ce idan mutum ya mutu aka binne shi an ce zai yi kwanciyar kabari na shekara da shekaru shi kadai ko kuma shi da halinsa a wani ruwaya an ce mutum zai haɗu da mutane da suka yi rayuwa a nan duniya har ma su dinga tambayansa ina wane ina wanci malam wanne ne gaskiyar magana duka gaskiyar magana ce dai abin nan da ka kawo haka zai faru daman kabari kai tsaye za ka shiga wani na abin da ke faruwa shine Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa ya sanya rayuka na shahidai na farko su ana sa su a cikin korayen tsuntsaye amma rayukan waɗanda ba shahidai ba kuma ana sa su a cikin tsuntsaye amma ba koraye ba duk suna yawo suna shawagi suna ta yawo wannan gangan jiki da ka gan shi a cikin kabari nama ne da kashi an gama da shi na shi yasa ai ba a san ka damu ka zamu da zuciyarka wannan gangan jiki shine zai zama ba ba ta shi ake ba ya rugurguje ya ragargaje shi kawai Allah yana rage azabin zam wannan kashi azabin zam wato kashin gadon baya shi yake ragewa a ƙasa idan an zo an yi kira mutane sun haɗu ai rayukansu ne ake saukowa da su a sa musu amma ranka ya tafi ai ranka duk rayuwar lahira rayuwar rai ce ba rayuwar gangan jiki irin wannan da haka wannan da ka ji hadisi ya ce mutum ya rasu rayuka suna haduwa suna tambaya haka yake saboda rayukan yan aljanna sama suke tafiya Allah ya sana musu sama yan wuta kuma ƙasa suke yi hadisi ma ya ce mala'iku sun ɗauka har sai su yi sama da shi sai a ringa jin wari a ce wannan wani rai ne sai a yi ƙasa da shi wannan kuma a yi sama da shi to idan sun haɗu wanda ya riga mutuwa sai ko yanzu ka mutu in ya ganka ya tambaya a ce ina wane ya ce ya taho ya riga ni tahowa to sai su yi jimami cewa abin ba ta yi kyau ba kenan ba nan ya zo ba na tun da bai su gan shi a sama ba ƙasa ya yi Allah kiyaye da haka suna yi da haka duk magana da kaka wannan duka ba wanda ba daidai ba ne sai tambaya ta biyu ya ce kowane kisan kai ne a, ake mata kafara a shari'a musulunci saboda mutum ne ya biya wa 'yar uwarsa kudin hajji hajji ba- a bana ya yi mata bazata wato surprise saboda tsananin murna da shauƙi da ta yi sai ta samu heart attack lokacin da ya sanar da ita sanadiyar haka sai ta mutu shin malam sai ya yi kafara tun da shi ne ya zama silar mutuwar ta sai ba kashe ta yi ba shi na? a ba wannan ba kisan kai ba ne na? wannan ba kisan kai ba ne in kuma kawai abinda za a ɗauka kawai ya zo da ƙarar kwana akwai mutuwa wannan in ya dace da karar kwana shi ba shi karar kwana ba abinda baya sa a mutu na za ka ga mutum wani ya je ya je ziyara a ji abokin shi babban mutum ne suka daɗe suna hira suka ci abinci suka yi abin nan suka yi abin nan zai tafi ba mutumin ya ce bari ya sallame shi ya je sama ya kawo masa kyauta kamun ya sauko ya mutu yanzu ya ce ya kashe shi na? kwanan shi ya gari ya bar shi akwai irin barin na zuwa ya haura sama ya tattaro kaya sau ya zai samu mutum ya tafa shi da haka akwai mutuwa ta ajali wanda ba a cewa wanda ya biya mahajiya za a yace ya kashe ka na? saboda Allah to sai tambaya ta uku ya ce malam mutum ne yake da kuɗi rich man a rich person ya ce yana kyauta daidai gwargwado alhamdulillah in ka tambaye shi kuɗi in ba shi da shi a wannan lokacin sai ya baka haƙuri to sai ake masa addu'a daga suratul duha wala saufa yu'tika rabbuka fatarda to in ya ji haka sai ya samo kuɗi duk inda ake suke ya baka da mutane suka gano shi da mutane suka gane shi sai suke zuwa neman kuɗi gurin shi da ya ce musu bayi da shi sai su karanta masa wannan aya sai ya samo kuɗi ya ba su ya ba su a wannan lokacin ne sai wani ya ce masa abin da kake yi ba kyau riya ne shi kuma ya ce yana son ayan ne wallahi saboda duk sanda aka karanta masa sai ya ji daɗi a zuciyarsa kuma yana samun buɗi shin malam haka da yake yi yana da kyau ko babu kyau yana da kyau amma idan baka da shi kawai baka da shi na shi ne kawai gyaran in baka da shi baka da shi karka je ka ce sai ka nemo na yawa kuma in sun karanta ma wala saufa ka yi ta jin daɗi na eh yana da kyau ka yi ta jin daɗi shi kyauta in dai ba riya mutum yake ba ai alheri eh shi annabi sallallahu alaihi sallama abubuwa da ya yi rantsuwa guda uku a kansu ya ce abubuwa uku na yi muku rantsuwa da Allah a kansu ya ce ku rike su ciki akwai ya ce ita kyauta ba ta rage dukiya mutum inda ya dan ya ba ara dukiya take sannan mutum ya ba dan Allah zai zai ta da lahira haka kaga alheri ne Allah ta'ala a'lam wanda yake ta daga hannu can na'am ina zuwa amin
sannan kuma tambaya ta biyu kamar irin injin da ake a cikin gata haka za a wasu za su
to wannan ne ban gane ba na
ilimin da ake yi a ƙarshen ya ta bashi na yana tafiya wani kafin lokacin da sai kuma lokacin aikin hajji aka ƙara kuɗi ya tsara kuɗi ya biya kuɗi ya amfani su amma da aka yi kare kuma kare ya a to na gane ne ma na farko ya ce yawa mutum zai sai abu ya ƙi biyan kuɗi ko yana jiran sai ya sayar ya ba da kaɗan sai ya ƙi cikawa ya jiran sai ya sayar sai ya bayar idan da sadda yardan wanda ya sayar masa babu komai amma idan ba yarda shi akwai yaudara sai dai in bai da shi in bai da shi kuma dole ne ya ga mai shi cewa ne na sai abin ka dubu goma dubu biyar ne da ni zan baka dubu biyar idan na siyar zan cika ma a ce ba komai amma ka nuna mar kana da shi wannan ha'inci ne yaudara ce musulunci bai yarda ba cewa sai ka siyar ba ruwan shi da wannan amma in ya yarda ba damuwa eh wannan na masu agent wanda suke jujjuya shi kudin mutum ba a juya shi sai da izininsa kuskure ne amma in sun nemi izinin masu su cewa za su juya su kuma ribar da suka samu kamata ya raba da masu kudin ina haka ya kamata Allah wa ala na'am Amin.
wani yanayi cikin da ke tsakanin wani da masu a musamman a bai misali ga farkon da a shi wani wani bai da kudin da zai ke tashi zai ce ba shi kun tashi bayan da ya ta gani ya yi bai da abin da ya shuka zai ya da wannan da abin da ya bai tashi karfa ko masara ya yi gancin wannan ba ba daidai ba ne kuskure ne idan bai tsoro ba fa na so duk wani abin da zai zama garari musulunci bai da shi kawai ka karɓi bashi an baka bashi ba ma ruwan da wanda ya baka bashi me za ka yi da kuɗi kawai shekara me- eh ana yi ana yi sosai amma ba daidai ba ne kawai ka karɓi bashi mutum ya baka bashi kawai shekara mai zuwa zan dama da kuɗinka wannan kuma gonarka ta fito gonarka ba ta fito ba ba ruwan shi na da za ka kawo masa kudinsa shi kenan shi ya fi ya fi tsallala alamun sula a to amin amin malam tambaya ta ainihin ni ne mai kasuwa ina da shago so ina da makwata irin mutane guda uku a Na.
kasuwancin nasu sai da kuce na ne ina sana'a sai da giyar ɗaya kuma musulmi ne shi ma sana'a ta sai da sigari sai da taba sana'a ta kenan na uku kuma yana sai da sigari taba sannan kuma yana sai da alawa a haɗe so sai da tashi aure duk wannan mutane kowa ya kawo gudun ma shi zan karɓa duka ko ba akwai wanda zai iya jami'a a cikin su salamu
da da arne mai sai da giya ko da musulmi mai sai da taba da musulmi mai sai da taba da sweet ko su uku to idan iyakar abin da suke kenan misali wani kaga wanda ya nashi ya fi zama haram duka haram ne taba haram ne da wanda ya sha taba da wanda ya sha giya ba su da bambanci ba su da bambanci wallahi duka daidai suke hasali ma taba a giya ce bushashiyar giya ce wanda bai sani bai sani yadda suke yin taba wannan abin da kaga ake zukewa me yasa ka jinsa suna cewa wai ba sa iya bari wani abin da ake zukewa ana sa shi a ruwan giya akwai tabar da sai yayi wata shida ina nuhu a cikin bushasshiyar giya ce A- a yadda za ka gane ka je hayakin da ake dafa abinci ka shuka ka ji mana a ba hayaki hayaki wani ka samu kara ka sa a wutar ka ringa zuka za ka gane wani hayakin akwai wani abu a cikinsa na yau ba normal hayaki ba ne da haka maganar haramci duka haramun ne to abin da ya shari'ar musulunci ta ajiye shi ne ba a wa mutum hukunci haka gaba ɗaya in har yana da wani sos na wani kuɗi wanda yake ya haɗa da kuɗinsa kuma wannan kuɗi da ya baka baka ga lokacin da ya sai da giya aka bashi ba to in ya baka za ka karba a matsayin ɗaya kuɗinsa ne Allah sa ka gane a yan gane matuƙar musulmi ko ba musulmi ba ma yana da wani sos na kuɗi ba guda ɗaya ba to ba a masa hukunci a ce duk kuɗinsa kuma na magiya ne sai ka ƙaddara kai watakila yana sai da ruwa misali nake na ko yana wani abu to kai shi a cikin kudin ruwa ya buma na shi kenan kauda wannan kuma sauƙi ne musulunci ya yi wa al'umma saboda akwai abin da in ka matsa ba za ka iya kaiwa gaci shi ba na saboda ba ka san gaibo ba amma abin da ya bayyana kamar kyauta ne yanzu duk wanda ya baka kuɗi ya ce ma wani ga kyauta halal ne ka karba ba wani abu ba ka da ba a ɗora ma wa ringa tunanin ina ya samu ba wannan ba aikin ka bane amma da za ka ga wani a ce ɗan yankan aljihu ne kana kallon shi ta wundo ya lallaba a jikin wani ya yanke masa kuɗi an jima sai ya ganka ya cewa ne gashi in ka karɓa ka ci haram saboda mai ka tabbatar da kuɗin sata ne ya baka amma ba haka ba bayan da ka iya eh wallahu ala da kai sai ka wancan ka karbi kudin goro ne ko ka ce da da alawa to kai kudin alawa ya baka yo a a ya kuji kuma da kwata yayi kawai ya hakuri sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala to akwai eh ko ciyaman alhaji alami wanda bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya akwai wani da ake wa mahaifiyarsa da shan koda to Allah ya sa a yi lafiya da kuma wani shi ma bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya duka mara lasa lafiya a cikin ma Allah ya ba su lafiya wanda ba sa nan ma Allah ya ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya gaba daya بكارم تفاتيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اللهم اشفهم وأنت الشافي واشفهم وأنت الكافي وعافهم وأنت المعافي اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم واشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين